wannan sura bara'atu kubuta ce min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa sura ce da take bayyana cewa Allah da manzansa sun ce ba ruwansu da kafirai duk katta waɗanda kuka yarjejeniya da su cewa Allah da manzansa ba ruwansu da su amma ga wakaci an ba su saboda wannan yarjejeniyar da take tsakaninku da su wasilatu ita wannan sura sura ce wadda yake ta zo da bayyana matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun farkonta aka fara da ambatan Allah manzan Allah haka ta ta tafiya wa azanu min Allah wa rasulihi anna Allah bari'u min al-mushrikin wa rasulu kaifa yakunu lil mushrikin ahadun inda Allah wa inda rasuli wala wannan rabu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu shi yasa ayu bara'in asarar dulahu ayoyin bara suna nuna daukakar manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama a surar da an faɗi Allah manzan Allah da an faɗi Allah manzan Allah da an faɗi Allah manzan Allah har kuma ta kare da ayoyi guda biyu wanda take ƙara jan hankalin musulmi su san matsayin manzan Allah manzo ne wanda yake madaukaki da akum rasulun minan fusukum gashi kuma an musu baiwa aka aiko daga cikinsu mutum kamar su amma azizun alaihi ma anitun to haka dai wannan kubuta ce daga Allah da manzansa wasilatu mai kaiwa ila ladina ahad wadda take ya ga wa'annan da kuka yarjejeniya da su minal mushrike ne daga kafirai adam mutlaka ita yarjejeniyar da take tsakanin musulmi da kafirai a iya kasawa wato kashi uku na farko wanda an yarjejeniya da su cewa ba yaƙi har abada shine adam mutlakan kenan auduna arba'ati ashuri akwai kuma wanda an yarjejeniya da su ta cewa a ajiye yaƙi a wata ɗaya wata biyu wata uku bai kai dai wata hudu ba an fauka akwai wanda aka yi yarjejeniya da su ta ajiye yaƙi fiye da wata hudu amma dai ba har abada ba kamar mutanen makka da aka yarjejeniya da su masalan sanda aka sulhu dabiya cewa ba yaƙi shekara goma kaga an kayyade cewa ba yaki barin yakin zuwa shekara goma yarjejeniyar ta ajiye yaki shekara goma wani karul adi warware alkawarin bima yuskaru da abinda za a mata ne fi kaulihi a cikin fadin ubangiji fasihu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin qulu lahu ku ce da su fasihu fil ardi yanzu ku da aka yarjejeniya da ku kuna da damar ku yawo yarjejeniyar nan tana nan amma fa zuwa wata hudu bayan wata hudu ku sani an ajiye muku yarjejeniya ku yawo a bayan ƙasa aminina kuna amtattu a yiwuwar mashirkun ya ku kafirai ku yawo a bayan ƙasa arba'a tashirin har wata hudu a wadu ha shawwal farkonta shawwal zulqa'da zulhijja muharram in muharram ya mutu to ba na tsakaninmu da ko sai yaki bi dalili ma sayati saboda dalilin abin da zai zo nan gaba wato ai ahiru har muharram karshen ta muharram wakila awwaluha ashhur zulqa'ada wasu ta ce farkonta bayan kwana goma da zulqa'ida ya zama daga sha ɗaya ga zulqa'ida watannin hudu suka fara wa ahiru hal ashhur min rabi'il awwal karshen ta goma ga rabi'il awwal zulqa'ida zulhijja muharram safar da kuma kwana goma na farkon rabi'il awwal sha ɗaya ga rabi'il awwal yaƙi zai fara a iya yaƙar su yarjejeniya za ta aiki ne har zuwa ran goma ga watan rabi'ul awwal da annal hajja fi tilka sana domin hajji a wannan shekara kana fil ashir min zulqa'da an yi shi ne an yi layya ne a goma ga watan zulqa'da wato shekarar da sai da na abubakar ya je hajji da mutane duk sababin nasi saboda abinda da larabawa suke a zamanin jahiliya na ƙara wata ɗaya su ce ba za su jinkirta wata mai alfarma sun masarar fista na tilkabila fil ashir min zilhijja shekara mai zuwa sai hajjin ya koma goma ga watan zulhijja wafiya a wannan shekara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je hajji wace zamani ya kewayo kamar sifarsa ranar da Allah ya halice shi karanta hadisin har karshe wasu ka ce farkonta goma zulhijja ta goma ga rabi'u sani to ku yawo a duniya an kyale ku yarjejeniyar da aka yi da ku za ta yi aiki amma fa zuwa wata hudu wala amana lakum ba'daha bayan wucewar nan wata hudun tsakaninmu da ku ba wani aminci wa'alam ku sani annakum gairu mu'jizillah cewa duk wani tanadi na ku ba za ku tserewa azabar Allah ba ba za ku gaji da Allah ba ai fa yace azabi ba za ku tserewa azabar Allah ba wa anna ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala mukhzil kafirin ba makawa sai ya kunta sai ya kunyata kafirai a duk inda kafiri yake to ba makawa sai Allah ya kunyata shi ta yi tun a nan duniya a kunyata shi a nuna masa matsayinsa yana bin tsari ne ba na gaskiya ba yana bin addini ne ba addini na gaskiya ba ta yi ma in duniyar ta kai masa to a ranar lahira Allah ya kunyata shi ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba ba zai kunyata wanda suke mummune ba yau mala'ifu zillahun nabi'a wallazina amanu ma'a rana ce kenan ta kunyata kafirai kafiri ya je yana zaton shi wani abu ne amma ya tsinci kansa ba komai ba ne shi wajen Allah yanzu yana rabbana afsarna wasani na farji'ina Allah yanzu mun gane dai ashe kuskure muka yi abinda duk muka tafi akai ba daidai bane muna roko a mai da mu a mai da mu za mu gyara to nan kafiri ya ga karshen kunya muzilluhu mai kaskanta su ne fi duniya tun a nan duniya bilkatali ta fuskar kisa zai sallata musulmi a kansu su kashe su wal uhura zai kunyata su a lahira bin nari ta fuskar sa su a cikin wuta wa'azanu
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان wannan sanarwa ce ilamu sanarwa ce min Allah daga wajen Allah subhanahu wata'ala fal muradu al azanu lugawiyyu la shar'iyyu shi yasa azanu anan da aka faɗa ana nufin azanu a lugga ba azanu a shari'a ba azanu a shari'a me ake nufi kiran sallah to ba kiran sallah ake nufi a nan ba ko da yake magana ta zo a harshe na shari'a amma dai sai zama an yi amfani da ita ne a ma'anarta ta lugga ba a ma'anarta ta shari'ar ba alazi wal ilam bi alfaz masu sa wannan alazan shari'u shine sanarwa da lokacin sallah da lafazza na musamman sanarwa ce daga Allah da manzansa ilan nas zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji babba shine yawman nahar ranar layya inna ma miya yawmal hajjil akbari an ambace shi ranar hajji mai girma da ana mu zama fa'ala dan mafi yawan ayyukan hajji a wannan ranar ne ake yi kamar dawafi na ifara kamar jifa kamar soke ya adaya kamar yin aski da aka ce hajji babba dan a nuna ba umra ake nufi ba ita umra hajji ce karami me yasa ita ake kiranta haji karami domin ayyukanta aqallu min amalil haji bata kai yawan ayyukan haji ba ita a ciki ba tsayuwa ba jifa ba kwana amina domin shi haji ya yi kari akan umra da wasu lamura kamar jifa kamar kwana amina kamar tsayuwa arfa duk wayannan babu su a umra amma akwai su a haji bari tsayuwar arfa ma ai shine mafi girman lamuran haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhajju arafatu a sanarwa ga mutane sanarwa ce daga Allah da manzansa zuwa ga mutane ranar haji babba shine ranar layya annallaha ai bi annallaha cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala bari'un mafubuci ne minal mushrikina daga kafirai wa uhudihim da yarjejeniyar duk da take tsakaninsu da musulmi Allah ba ruwansa da duk wannan yarjejeniya wakacin warware yarjejeniyar ya zo kenan wa rasuluhu haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari'u mafukuci ne yaso an ya kuna wato mubtada habaruhu mahzufu shi wato wa rasuluhu tayi mubtada ne labarin an shafe taqriruhu bari'un minhu gaddara shi shine bari'un minhu yanda za a gaddara ayra wa rasuluhu bari'un minhu wa quri ashazza akwai kira'a wanda ba sab'iyya ba wa rasulahu duk makarantar nan bakwai yadda suka karanta wa rasuluhu da rafa wa wuce hadbe wa jani an fidda ita an samun mata mafita ta fuska biyu al'awwal na farko annal wawa bi ma'ana ma'a wawun wawun ma'iya ne shi yasa rasulahu mamsubi ne bisa cewa maqulu ma'ahu shine to rasuluhu maqulu ma asani tawjihi na biyu annahu ma'dufun alasmi inna an adabta ne bisa sunan inna an anna anna wa huwa lafzul jalala shine lafzul jalala anna allaha wa anna rasulahu wa qul ya shazzan ayran bil jar akwai qira'a wadda take shazza ce wa rasulihi da jarra wa wujjihat bi anna alwawa lil qasam ita ma an mata taujihi da cewa wannan rantsuwa ne Allah ya rantsi da manzansa wasu idan ta kira'atu amma kuma ana ganin nisan wannan kira'a da iya hami alfiye alal mushrikina don zai zartar da cewa ko an adabta ne akan mushrikina wanda bai ke majruri da hatta annaba al-arab a wasu a cikin larabawa sami arjulun ya karo biya ya ji wani yana karantawa da ita faqalal a arabiyu sai balaraban ya ce in kana Allahu bari a min rasuli fa ana bari umin in Allah ya ce ba ruwansa da manzansa to an ma sai in ce ba ruwana da shi falabbabahu qari'u ila umar sai mai karatun qur'anin wanda ya karanta haka ya ci kuikuye shi ya kai shi wajen sayyidina umar fa kala arabiyul waqi'ata balaraban ya ce ai ka ji dalili abinda ya sa na faɗa ga yadda na ji ya karanta tabar umaru bi ta'limil arabiya daga sannan ne sai na umar ya umarni da cewa lalle lalle a koyi larabci a koyi nahwu wato ka zai ayran an ali wa abil aswad du'li an haka to wannan hikaya daga sayyidina ali da kuma abil aswad du'li almajirinsa shi yasa dai aka san koyan nahwu ashe farilla ne shi yasa koda zarar mai karanta ƙur'ani ba wai wanda yake so ya fassara ƙur'ani ba ake cewa ya san nahau ya san larabci wajibi ne a kansa cuma rabi dan tinki yana faɗa a jami'ul manafi a hasin kalamal arabiya zalƙari illa ta kun zalhaɗa ila tumari wadda ilmal makari ma'asharu wa ba'uhum na hawan wasarfan aksaru min shuri bal fitrin kama jara fi asiri na haza li ba'ari mannara in kila ba'i rabu za a waznu za sarrafa hunan ayyan mustawaza ya ce kai mai son ka karanta ƙur'ani wajibi ne ka tsaya ka iya ka san tsarin zance na larabci ka san sarfu ka san nahau in ba kai haka ba za ka zo kai kuskure za ka zo kai kuskure za ka zo kai kuskure alhali ba ka sani ba wani cikin manyan mu'tazilawa aka daure shi a kurkuku sai ya ji mai tsaron nasa yana karatu yana wailun yau mai izinin mukazzabiyin ya ce masa kai ba Allah ai ba haka ba ne lil mukazzabina ai mukazzabina rusulu ake nufi manzannin ne mukazzabina su aka karyata amma nan ana nufin mukazzabina wanda suka karyata su su ne kafirai sai gandu roban na sai ce ah dama ana ta faɗa mun kai mulhadi ne ban sani ba sai yau ni tuntun haka nake karanta kaji kawai yanzu ya zo zai min gyara tunda na haka nake karantawa to wajibi ne dai wato a san nawo sanin nawo lalle lalle ne to wa rasulu haka nan manzansa ba ruwansa da kafirai wa qad ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina ali min sanati a wannan shekara wa hiya sanatu tis'in ita ce shekara ta tara daga hijira fa azana yawman nahari bi minan bi hadhihi al-ayat ya sanar amina ranar layya da wannan ayoyin da wannan ayoyin wa Allah ya hujja ba'da al-ami mushrikun cewa daga yau kan wani kafiri ya zo ya ce zai hajji wala ya tufa bil baiti uryanu kan wanda ya sake zuwa ce zai dawafi da Ka'aba yana tsirara irin yadda da Larabawa mutan Makka suke sa mutane suke sai kun zo da zunubi da tufafin da kwasa ba Allah ba kwai dawafi a ciki ba eh ko dai ku dawafi tsirara ko ku zo mu siyan muku da tufafin mu tsarkakakke ku yi a ciki rawahul Buhari Buhari ya ruwaito wannan hadisi hasilu zalika hasilun wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahada quraishan yayi yarjejeniya da quraishawa ranar hudaybiya cewa a daina yaƙi ba yaƙi tsakaninsu da musulmi har shekara goma da mutane za su samu zaman lafiya kowa ya yawo ya je inda ya je ya je inda yake so uzatu ta shiga arjejeniyar manzo sallallahu alaihi wasallam banu makar ko sun shiga a cikin yarjejeniyar qurayshawa sannan adat banu bakarin alauza banu bakar wanda suke yarjejeniya da qurayshawa wanda sun hada kai da qurayshawa suka kai hari akan huza'atu wanda a yarjejeniyar nan da aka yi tsaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan makka akwai cewa idan wasu da suke da yarjejeniya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu cikin wanda suke da yarjejeniya da Qurayshawa da mutanen Makka suka kawo musu hari to su mutanen Qurayshawa kan su yadda su ce za su taimaka musu haka nan idan wanda suke da yarjejeniya da mutan Makka da Qurayshawa wasu cikin wanda suke da yarjejeniya da manzan Allah suka kai musu hari to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba za su taimaka musu ba sai dai a kyale su su yi fadan iyaka su sai dai a kyale su su yi fadan iyaka su kada wani a cikin manyan ya ce zai taimakawa nasa to shi kenan sai banu bakarin suka kai wa huza'atu hari ƙuraishawa sai suka warware wannan alkawarin suka taimaki banu bakarin da makami yayin da banu bakarin da ƙuraishawa suka taimaka juna bisa yaƙar huza'atu suka warware yarjejeniyar da aka yi da su sai abin da sallamin huza'i ya fito ya je ya tsaya wajen manzo ya ba shi labari abin da ya faru yana baitocinsa ya rabi inni na shidun muhammada hilfa abina wa abi kal aflada inna quraishan akhlaqu kal maw'ida wa qattaluna ruk'an wa sujjada sai manzo Allah ya ce la nusrutu illa an surka in ko ban taimaka ba ba ka Allah ya taimaka mu manzo Allah ya shiri ya fita zuwa makka ya bude ta a shekara ta takwas daga hijira wato a watan ramadan shekara ta takwas daga hijira yayin da shekara ta tara ta zo wato bayan an shekara daya da wata daya da bude makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya je hajji aka ce da shi kaga kafirai suna zuwa makka suna tawafi da ka'aba suna tsirara sai manzala ya ce a ni ba na son in hajji sai in an daina wannan ni ba za ni in hajji ba sai in an daina wannan shi yasa sai aiki sai na ababakar a wannan shekara yana shine shugaban taron alhazan ya zama amirul hajji yasa sai na abubakar shine farkon wanda aka nada amirul hajji a musulunci don ya tsaye da hajji ga mutane ya aike shi da ayoyi arba'in daga farkon bara ƙarshen ta wadaukar ya almushiri kowon sannan ya aiki saidina ali bayan aiken saidina abubakar ya ba shi taguwarsa wadda ake kira arba'u don ya karanta wa mutane farkon bara saidina ali ya riski ababakar abu da ake kiransa arji ana fatatta da kafatar ainihin sukunin ra'ayi da sukunin ra alƙarya ce da take a mahadar hanya a mahadar hanyoyi bai na bai na madina ta yi situtun wasu ba'una milan tsakaninta da madina mil saba'in da shida da aka gamu da saidina ali da saidina abokar suka gamu sai na bakar ya dauka ko tuɓe shi aka yi sai maza ya dawo madina wajen manzan Allah ya ce ya rasulallahi ko an saukar da wani abu ne game da lamari na manzala ce ba abin da aka saukar game da kai kuma hayyau kai ne amirul hajji amma abin da ya sa na turo wannan ba daidai ba ne a ce wani ya isar da wannan sakon daga gare ni sai ko mutumin da yake na gida sai ko mutumin da yake daga iyali na ai duk wani matsayin da wani zai samu ka samu fiye da shi yanzu baka yadda ba ya ababakar a ce kai ne tare da ni a kogo wanda Allah har ya sauka a lamarin mu isu ma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tazaninna Allah ma'ana kuma a nan gaba a aljanna kana tare da ni akan tafki na sai na bakar ya ce a na yadda da wannan sai abubakar ya tafi yana shine amirul hajji sai na ali kuma ya tafi yu'azzin bara yana sanarwa yana shela da abinda surar bara ta kunsa biyomi da aka yi ran bakwai yayin da ranar bakwai ga zulhijja ta zo shine kafin ranar da ake fita ga mina da kwana daya sai dina abubakar ya tsaya ya yi wa mutane hudu ba ya fada musu yadda duk za a yi aikin hajji kuma ya tsaye da hajji ga mutane yayin da ranar layya ta zo sai dina ali ya tashi ya sanar ya shela da abin da aka umarce shi shi ne cewa daga yau kan wani ya sake zuwa ce zai dawafi da kaba yana tsirara wanda yake akwai yarjejeniya tsakanin sau bainan nabiyyi da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama to yarjejeniya an warware ta babu ita wanda kuma ba wata yarjejeniya to an ɗeba masa kwanawa wata hudu ya haɗa inasa inasa ya ja jiki cewa kuma ba wadda zai shiga aljanna sai ran da take mummuna kuma daga yau da mushrikai da musulmi ba za su taba haduwa ba a hajji bayan wannan shekara dan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haji a shekara ta goma hajjin ban kwana in ka gane wannan bayanin da aka yi za ka san cewa wannan ayoyin ta sauka ne bayan an bude makka ma a da ƙureshin dangane da warware alkawurran sauran kafirai banda ƙureshawa tunda su ƙureshawa an gama da su domin su ƙureshawa lamarinsu ya cika da buɗin maka a wannan ne malaman tafsiri suke cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Tabuka munafikai sun kasance suna kururuta maganganu daban daban-daban mushrikai suka tafi suna aurare alkawura da take tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ubangiji ya umarci manzo da cewa ya aurare duk wata yarjejeniya ma wannan shine fadin ubangiji wa in ma ta hafan na min ƙaumin hiyana tamfan bizilaihim ala sawa inna la la yuhul ha'ini to ya sanar da wannan ayin amina wato cewa kada wani kafiri ya sake zuwa hajji fahimtutu in kun tuba min al-kufri daga kafircin da kuke to wa yaru lakum to tuban naku ya fi muku wa in tawallaitu in ko kuka ce ba za ku tuba ba za ku juya anil imani daga imani fa'alam to ku tabbatar ku sani annakum cewa ku dinnan gairu mu'jizillah ba za ku gaje da Allah ba ba za ku tserewa azabar Allah ba wa bashiril ladzina kafaru ka sanar da waɗanda suke kafirai bi azabin alishi tayo majazi mursali a iya gudanar da isti'ara ko kuma a bashi majazi mursali wa nan da kuka yarjejeniya da su minal mushrikina daga kafirai kafiran da kuka yarjejeniya da su na cewa a bar yaki da alkawari musamman kuma alkawarin da yake tsakanin bawa da Allah wallazi na yufuna bi adillahi wato wannan da suke ce cikawa da alkawarin Allah wa layan ƙoronal nisa ba sa warware alkawarin da ke tsakaninsu da Allah ko wanda yake tsakaninsu da bayin Allah wani malami yake cewa fi bil uqudi wa bil aymani la siyama aqadun wa fa'un bihi min azamil uqurabi ka cika da duk wata yarjejeniya da aka yi da kai ko duk wani alkawari da kai ka tabbata ka cika da shi musamman alkawarin da cikawa da shi yake daga mafi girman ibada kayi wa Allah alkawari kayi alkawari a gaban shehinka cewa kullum za ka yi istighfari ɗari do Allah istighfari ibada ce babba ko ba ibada ba ce babba ibada ce babba manzo Allah yana gama sallah ma abin da yake biyarwa shine istighfarin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to ashe wannan ka cika da shi kana ma kenan tunda cikawar da shi ibada ce babba ko kaiwa Allah alkawari kullun da safe zaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dari kullun da da yamma zaka wa annabi salati dari wa kai wannan alkawarin Allah kaiwa Allah kaiwa kai ne a gaban shehi dan ya zama ƙara karfafawa gare ka ba shehin kake wa salati ba annabi kake wa salati kuma ladan salatin ga kanka zai dawo to a ce wannan wani ya ce ma aika ajiye wani abu ce wani abu ne can a to rashin sanin addinin Allah ne yake kawo haka in addinin Allah ya zo da cewa lalle lalle a cika da alkawura wa kuma ya dala idza tumalatu qul imana ba da tawkidi ya wa gajatumullaha alaikum kafila inna Allah ya'lamu ma tasna'una to lalle a cika da alkawari fa idan salah فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى فإذا سلاها لشهور الهروب idan watanni masu alfarma suka fita suka kare wahiya ai in kada ta kare wa faragat ta gama wata kaddama al-mufassiri ya gabata ga mai tafsirin mujalaluddin suyudi anna hadha cewa wannan ya dullu ala anna awwalal muddati shawwal yana nuna cewa farkon muddar da aka deba musu ta wata hudu daga shawwal ne wahu adu akwalin salasatin takaddama ɗaya ne daga cikin zantuka guda uku da yake sun gabata a baya an faɗe su a baya idan watanni masu alfarma suka fita fagatul mushrikina to ku yaƙi kafirai ku kashe su har su wajattumu a duk inda kuka same su fi hillin daidai a cikin waje harami ne au harami ko a cikin haramin wahu zuhun ku kama su bil asari ta fuskar riba ce su wa ƙaudu lahum kulla masar ku zauna gare su a dukkan madakata a wasu rum ku tsare su filkila'i a cikin biranen su wal husuni da katangunsu hatta yurɗar ru ilal qatl ko har sai an bukatar da su zuwa ko dai a kashe su awil islami ko ko a ce sun musulunta waƙaurura ku zauna gare su kula marsa dukkan madakata da rigin duk wata hanya ya sulku na ho da ake hangen kafiran nan za su bi ta wa nasu kulla alanat alhatir wato asali waƙaurdu lahum fi kulli marsadin ne sai aka shafe fiɗin sai aka yi nasaba ga shi kulla ɗin yadda aka ce wa in huzifa nasu lulmin jari fahimta mu in sun daina kafircin sun tuba minar kufur daga kafircewa kamus salata suka tsaye da sallah wa ata zakata suka ba da zakafa lo sabila to sai ku kyale su almuradu abinda ake nufi a tabi arkanin islami suka zo da hukunan musulunci wani wata sallah ala salatu wa zakati abinda sa aka takaita musu ambatan sallah da zakka ba a faɗi sauran rukunan musuluncin ba لأنهما رأس الأعمال البدنية والمالية domin su ke kan gaba dangane da ayyukan da ake da jiki ita sallah ita ce kan gaba a duk wani abu da ake yi da jiki zakka kuma ita ce kan gaba a duk abin da ake da dukiya da abin da ke da kuɗi to zakka ita ce kan gaba falu sabilan to a sannan ku kyale su wala ta ta'arraru lahu kada ku jira gare su ai lali anfusikum wala li amwalikum kada ku tare za ku taba su a rawukansu ko kuma ku ce za ku taba dukiyarsu sun katangance kawunansu sun katangance dukiyarsu ba daidai bane a sannan ku ce za ku taba su fallata hu zumi hum jizatan ko ku ce za ku rike jizya da gare su wala a sharar ko wani shiri wala gaira zalika ko wani wannan inna la haƙiƙa wani tabaraka ta'ala gafuru mai yawan gafara ne rahim mai jin kai liman taba ga dukkan wanda ya tuba da irin laifin bawa in ya komo ya tuba to Allah karɓar sa yake shi yasa ake cewa abin abin nema daga bawa a kowane hali ya gaggauta tuba ya gaggauta komawa ga Allah domin matakar da ya koma ga Allah to Allah zai karɓe shi wai na hadu وإن أحد من المشركين استجارك حتى فاجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wa yana adubulan sarki na shazara idan wani a cikin kafirai ya nemi ka taimaka masa shi ahadun din fa'ili ne shi ya sa mufassiru ya ce marfu'un bi fi'ilin an rafa'ance shi ne da fi'ili shafaffe wujuba a nan yana cikin wurin da ake shafe fi'ilin da ya rafa'anci fa'ili kuma lalle lalle kama an ce wa in istajaraka ahadu min al-mushrikina idan wani daga kafirai ya nemi taimakonka istajaraka ya nemi taimakonka wannan istajaraka a jumla ce tafsiriya ta fassara wancan istajaraka din da aka shafi ista'amana ka nemi ka bashi amana min alqatli daga kisa cewa yana so ka bashi dama kada ka ce zaka taba shi to fa ajiru ka iya bashi dama aminu ka bashi dama a hatta yasma'a kalamallah sai ya ji zancen Allah alƙur'ana sai ya ji ƙur'ani ka bari ya ji ƙur'ani tukuna sun ma'abli kuma mana sannan bayan nan ka isar da shi ma'amintarsa a yi fahimta dabbar rahu ya tsaya lura da ƙur'ani wa alama kaifiyar addini ya san kaifiyar addini wa man dawa alaihi min almahasin da abin da addinin ya kunsa na daga kyawawan sufofi a nuna wa kafiri irin sufofi na musulunci na isa na ɗaukaka kamar irin sai tsafta wanda a wasu ruwa ake cewa an zafatu min al-imani ko da wannan bai inganta ba a matsayin hadisi marfu'i to amma ai abubuwa da yawa suna nuna tsafta wani bangare ne muhimmi a addinin musulunci wani tsafta bangare ne muhimmi a addinin musulunci shi za addinin musulunci bai yadda a ba hanya da kazanta ko abin da ya kama da haka ba ko har manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda zai ya dauke abin da zai cuci jama'a ko ya kauda abin da zai dauke ya zai cuci jama'a wato daga hanya to wannan ya zo da bangare guda na imani ko da yake shine na karshe ko الإيمان برء وسبعون شعوبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعوبة من الإيمان a nuna masa amana a nuna masa kula a nuna masa sada zumunci ya san ɗaukakan musulunci wani malami yake cewa a yanzu musuluncin ya koma mu ne muke kare shi ba a iya ganinsa saboda farilar duk da take cikin musulunci mu ba riko muke da ita ba balle har ya zamo wanda ba musulmin ba in sun gan mu su san menene musulunci sai zama a yanzu mu da muke musulmin mun aro ɗabi'u ne wanda ba na musulunci ba mu muke a maimakon a ce musulmi ya fi kowa kula da amana a maimakon a ce musulmi ya fi kowa son ɗan wansa a maimakon a ce musulmi ya fi kowa sada zumunci a maimakon a ce musulmi ya fi kowa tsafta amma sai zamo duk mun bai irin wayannan ya zamo kamar kare musuluncin ma muke abinda yake cikin musuluncin na sufofi na ɗaukaka wanda ba musulmin ba ba zai iya gani ba saboda koyaushe in za a faɗi musuluncin sai a ce to a dube mu a gani alhali mu ya zamo kenan kamar ba bayyana musuluncin muke ba tunda mun ɗauki wasu ɗabi'u ne na daban ba na musuluncin ba sai ka tara ga musulmi ba cikawa da alkawari ga musulmi ba riko da amana ga musulmi ba kaza ga musulmi ba kaza duk ɗabi'u na musulunci kamar an bari shi yasa ake cewa al-islamu mahjumun bina musulunci ai mu muka masa kariya ya zama ba ganin sa ake ba to kai ka ba shi dama ya ji zancen Allah ya ga addinin musulunci ya ga irin abin da musulunci ya tare na daga tsofi na ɗaukaka sun ma'abli kuma mana sana ƙarshe idan in arada in sirafa idan yana nufin ya koma gida wala muslim mai musulunta ba ausiluhu ausiluhu akwai akwai alifi kafin waudin ko irin wanda nusar yana keta ya ketare alifin mai alhamza ausiluhu ka sada shi sai ka sada shi ila qaumihi ga mutanansa ne ta da barfi amri dai za a lura da lamarinsa summa ba da zalika yajuzu lakal qitalu bayan nan kana da dama ka yage su liyamin hujjata alai dan an ga matsayi da hujja a kansu wato kai sar da shi gurin amincinsa ai mauri a amni gurin aminci ko da rukomi shine gidan mutanensa illan yumin idan bai imani ba liyan zura fi amri dan ya duba a cikin lamarinsa zalikal mazkuru wannan abu da aka ce ai masa haka min al-idarati wato na cewa a tsayar da shi wal bala'i wal iblagi da cewa kuma inda musulunci ba inda musulunta ba a kai shi inda da aminci bi annahu da sababin cewa su kafirai kawul alam mutane ne ba san dinin la addinin Allah ba fala budda lahum min sama'il qur'ani ba makawa su ji qur'ani li ya'lamu dan su san menene addinin Allah dan su san menene addinin Allah shi yasa aka ce lalle su za su san malahum min as-sawabi abin da ya tabbata gare su na daga lada in amin in sun yi imani wa ma alaihim min al-iqabi da abin da yake kansu na daga azaba illa min idan ba su yi imani ne ba musulunci wato an dade ana ganin abubuwa iri daban-daban tun farko-farkon musulunci tun sannan da ragowar sahabbai ma da sahabbai da yawa wasu kangararru suka bayyana masu da'awar cewa su musulmi ne wanda ake musu lakabi da hawari wanda yadda ya zo a sashen hadisai manzala sallallahu alaihi wasallam dama ya ba da labari da zuwansu yake cewa yana daga alamunsu sai su kashe musulmi amma su kyale kafiri sai zama musulmi bai tsira ba daga gare su amma kafiri ya tsira to irin wannan ta abu wani cikin manyan mu'tazilawa shi kuma ya to da jama'arsa sai hawa da jawon nan suka kama su sai shi wannan ya maza ya ce da jama'a to in sun tambaya ku ce ni ne shugaba ni zan ba da amsa ku bari na sun yadda zan mafita da suka tambaye ko suwaye sai ce ai su kafirai ne sun fito ne don su san menene musulunci sai wannan ya dubi wannan a cikinsu ya zami da wayannan ne tun da dai allah ai cewa yi wa ina hadu minar mashirki na stajaraka ba a jiru cewa shi kenan ku zo ba za ku ji addinin musulunci suka yi musu karatu suka ce to sun gane amma a kyale musu a ba su dama suna so su yi tunani in sun ga su musulunta su musulunta in kuma sun gaba haka mato sun sa shi kuje sai shi babban ya ce a ai ba ku da rama ku ce muje ƙur'ani ya cewa ƙur'anin naku ai cewa ya fi a jiro su ma'abli kuma mana ba kwa kyale ma'anan ba ai dole ku kai mu inda muka amince sai suka dubu juna su shi ku zo mu je sai da suka raka su suka kyale su sannan suka suka suka samu kubuta da gare su da sun ce su musulmi ne kashe su za su dan ku za su musu tambayoyi tambayoyin da la'alla ba za su ba da amsa ba za su tambaye su ya me kuke gani game da wane me kuke gani wane me matsayinsa a musulmi suna cewa musulmi ne kashe su za a yi to shi ne wato an gamu da irin wannan tun dadewa tun dadewa to kaifa
kaifa ya kunu lil mushriki na ahdun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram fama istaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin kaifai kunin mushrikin a ta ma za a ce wai kafirai suna da wata yarjejeniya inda lahi a gurin Allah wa inda rasulihi ko gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa hum kafiruna alhali sun kafirce billahi da Allah gadiruna sun gafarce da Allah da manzansa gajiruna ba abinda suka sa ransu sai ko yaudara ina mai yaudara zai samu alkawari wajen Allah ta baraka wata ala'abu ne wanda ba zai yi ba wato istifhamin ma'anarsa na fahimci shi yasa mufassir ya fassara da la la yakunu lil mushrikeen ahad bana za a ce kafirai suna da alkawari wajen Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam illa allazina ahadtu inda al-masjidil haram sai ko wanda kuka yarjejeniya da su a gindin masallaci mai alfarma yau malhudaibiya ce ranar hudaibiya wa hun ƙuraishu su ne ƙuraishawa almustasnauna min ƙablu wanda aka tobato su sun a baya tabi al-mufassiru fi zalika ibn abbas mai tafsirin ya bi ablamin abbasin a cikin wannan fasarar da ya kawo ko hukushil wannan fasara ku ta ablamin abbas wanda mai tafsirin mu jalaluddin suyudi ya bi shi a kanta tana da rikitarwa me yasa aka ce tana da rikitarwa da an hazihi ayati dan ayoyin nan nazala fi shawwal ta sauka ne a watan shawwal sanata ta tsaya a shekara ta tara daga hijira a sannan ƙurashawa suna musulmi domin ƙurashawa sun warware alkawarin da aka yi da su a hudaibiya a shekara ta bakwai gudun maka ya samu a shekara ta takwas a shi sawaba kamar yadda hazin ya faɗa a nasa tafsirin cewa wannan za a ɗauke shi bisa banerin rata wanda suka shiga a cikin alkawarin ƙwarai shawara na hudaibiya suna ɓangaren ƙwarai shawa shi yasa suna cikin wanda musulmi sun yarjejeniya da su cewa za a ajiye yaƙi nan da shekara goma tare da wasu kabilu akwai wasu kabilu a sannan da suka hatu da ƙwarai shawa suka wannan yarjejeniyar da musulmi sai zama dukkanin sauran kabilun sun warware alkawarin da suka yi da yarjejeniyar da suka yi da musulmi sai ko banu rimrata su ba su warware alkawarin ba ba su warware wannan yarjejeniyar ba wannan ne sa aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da ya cika yarjejeniyar ta su haƙi zuwa muddar da aka shi ne Allah ya ce fa mastaqamu lakum matakar da sun zauna lafiya da ku yarjejeniyar da take tsakaninku da su sun ci gaba da kula da ita ba su warware komai a cikin yarjejeniyar ba a kamo al'ahadi suka zauna bisa yarjejeniyar wa ramin kuro ba su warware ba fasa gemu da to kuma ku daidaita gare su kafu warware alkawarin ai ba daidai bane a ce kafiri ma daidai ba ne in kafiri ya sanya cika daidai ne yadda aka yi da shi ake musulmi kai ne ma kana kai ne kafin cancanta allah rufabi ba busa cikawa da shi wa ma shari'atu ma din shari'a ce shi yasa istaqamu din a mahallin sharadi filin a mahallin jazuma yake tasdiqimu lam jumla kuma ita kuma a mahallin jazuma tan mastaqamu istaqamu din kadai shine a mahallin jazuma fi'ilin a nan ko fasa ƙimu lahum jumla ce gaba ɗaya a mahallin jazma inna allaha yuhibbul muttaqin mufassir ya ce wasir kauna kaunuha masdariyatan zarfiyatan ta yi ta zama masdariya ce zarfiya kamar an ce fasa ƙimu lahum muddata istiqamatihim lakum ku zauna lafiya da su matukar zai su ma za su zauna lafiya da ku amma in sun wani abu wanda ke nuna alamun warware alkawari to sannan ku fada musu kwa iya fada musu amma bayan kun sanar da su inna lillahi wal muttaqin ubangiji subhanahu wata'ala yana son masu tsoron Allah wa gad taqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ali manzo Allah ya ci gaba da zama da yarjejeniyar da take tsakaninsa da su hata na karu haskarori alkawarin bai a anati bani bakarin alahu za ta fasa taimaka wa banu bakarin bisa za wato duk wannan haza mabniyu alama fahimahu awwal walau masha ala sawabi laqala ta fara gad muddatu wannan ya gina shi ne bisa abin da ya fahimta tun farko da ya cika da tafiya bisa tafarki wanda yake madaidaici da sai ya ta fara gad muddatu har mudda su ta kare kaifa yakun kaifa wa in to ta faru shine jatu كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون kaifa kaifa kun lum arzu ta ya za a ce kafirai ana da wata yarjejeniya da su kai ba za ta yi ba yaushe kai musulmi za ka zauna ka yarjejeniya ma har da wani kafiri wani tsaro alifin alhali kafiran nan da a ce za su samu nasara a kan ku yasfaru bikum da a ce yasfaru bikum da a ce za su rabauta da ku za su samu nasara a kan ku la yarqubu la yura'u fikum illa ba za su kula da alkawari ba a cikin ku qarabatan ba za su yadda ba za su kula da wani zumunci ba ko da yan uwanku ne suna ganin ku kun musulunta to ba ta su samu ku za su yi ba matakar su samu nasara a kanku ai kashe ku za su ko ku ga ƙarshen wulaƙanci a hannunsu wannan fassara ta farko kenan ta illa wakila almuradu bihi al'ahd wasu ka ce abinda ake nufi da shi alkawari ba za su kula da wata yarjejeniya da suke tsakanin ku da su ba wakila almuradu bihi Allahu ta'ala wasu suka ce abinda ake nufi wato Allah ba za su ji tsoron Allah a cikin su yi muku banna ba ba Allah za su duba ba za su yi muku banna wakila aljawaz wa huwa rafu sauti inda almuhalafa wasu suka ce abinda ake nufi da shi shine jawazu me jawazu daga murya yayin abota nan kanu ya na zalika inda muharafa domin su kan aikata wannan larabawa da suke irin wannan idan suna yarjejeniya da junan su lokacin da suke rubuta ahadin yarjejeniya da junan su yasa illan dillan dai akwai fassarori har guda hudu a game da shi wala zimma ba za su lura da wani alkawari ba bal yuzuku bari za su cutar da ku masaba'u iyaka iyawarsu iyaka iyawarsu wa jumlatu shar'i halu jumla shar'in wa in yasaru alaikum hali ne alhali idan da a ce za su yi nasara a kanku yubunakum bi afwaikum koyaushe sun san su faɗa muku magana mai daɗi mai sanyi kamar da gaske suke kamar da gaske suke su masoyanku ne ko sun yadda da ku a duka lamihim lahasani da zancen su kyakkyawa wata ba kulubun amma zukatan su tana kin alwafa a bihi cikawa da wannan maganar mai daɗi sun san su faɗa da baki amma a zuci ba haka kabiri koyaushe yakan sanya zai iya faɗi magana mai daɗi ga musulmi musamman in ya san yana fuskantarsa a matsayin ya san shi kafiri ne alhali a zuciyarsa ba haka abin yake ba ai tamtani'u ai tana hannuwa min al-iz'an daga gaskan da kai wurin fa'ibi ma asaru ko cikawa da abin da suka bayyana wa aksaruhum fasiqun mafi yawan su kangararru ne a naƙiruna lil'adi masu warware alkawari ne mafi yawansu ba so suke a cika alkawarin ba nufinsu a warware alkawarin suna yin alkawarin ne kawai don su cimma wata manufa tasu amma ba suna yin alkawarin ba ne don a zauna lafiya ishtarau اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ishtarau bi ayati la sun sai samanan kalil amfani dan kankani na duniya bi ayati la suka bada ayoyin Allah sune alqur'ani qur'ani qur'ani da Allah ya sanar da su shi a maimakon su dauka su yi aiki da shi a'a sai suka gwammace a maimakon aiki da shin su samu wani abu na amfanin duniya amfani dan gangani mina duniya na daga duniya ai tara kutti ba a ai sun bar bin ayoyin Allah lishawati wal hawa dan min sha'awace sha'awace da son zuciya ai istabdalu ayatin lahi sun musanyu ayin Allah bil a'araril fani da abujara-bujara wanda karewa za su yi wa shahawatin za'ila da sha'awa wadda take gushewa za ta wannan ne ya sa fasaddo ya zama suna tsare bayan Allah an sabili daga tafarkin Allah ai mana unnas sun hana mutane miniti ba addinin islami daga a ce sun ba addinin musulunci wal imani ko a ce sun yi imani innam kafiran nan sa'a ma kanu yawan irin aikin da suke aiki ne wanda yake yayi muni kwarai bi isa ya kai inda ya kai wajen muni amalum haza shine wannan aikin nasu la yarqubuna لا يرقبون في مؤمن Mhm, la لا yarqubuna يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون la yarqubuna kafiran nan ba sa sauraron illan wata yarjejeniya wa lazima ko wani alkawari fi mumini a game da wanda yake mumini in kana mumini duk wata yarjejeniya ma da take tsakaninka da su ba cikawa za su yi ba sun yi yarjejeniya ne kawai don su cimma wata manufa ta su amma suna cimma wannan manufar kakka ɗauka za su cika yarjejeniya wa ulaika masu wannan humul mutadu masu wannan sifa su ne azzalimai masu shishigi kurrira zalika an maimaita lar ubuna din na limazili tashniyi dan dadin aibata wata kabi da munanawa alayhi gare su lana maqamin zammi kama qamin madi al balagatu fihi al idnab domin matsayin yabo zargi kamar matsayin yabo ne a duk wuraren nan guda biyu abinda ya fi dacewa balaga iya magana shine a yawaita magana to fahimta ba إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون fa'in tabo in sun tuba daga kafircin nasu ah, wato da tafi ta kararu ma'ama ta kaddama litlab da wabi sharri lana wala a fada tale ta sabilin ba wai an maimaita bane tare da in da wancan fa'in tabo wa a kamun salatu atau zakat falo sabilin wancan ana magana ne akan a kyale su ko na a fada annan iwanu na fiddin anan ko ya fa'idantar ma da cewa ai malamarin nasu ya huce ma a ce a kyale su bari sun zamo yan uwanmu a addini sun zamo yan uwanmu a addini in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakatu sun zamo yan uwanku a addini kafiri in zai shekara dubu yana kafirci yana musulunta ya zamo dan uwan dukkan musulmi musulmi sun zamo duk yan uwansa shi yasa a daina kyamar wanda yake ya musulunta da cewa ai bai dade da shiga musulunci ba in ana kyamarsa da yaushe da ya zai saba da musulunci ko da kuma musulmin ku kun dade kun saba da shi kun san komai an haife ku musulmi iyaye da kakanni ma to wanda yake ya shigo sabo me abin yi ai a rike shi hannu bibi yanda zai saba da addinin musulunci ya san addinin musulunci ya ga abin da yake cikinsa na daga farla kafiri duk da ɗewa sai na kafirci yana musulunta ya zama ɗan uwan musulmi wani fasilu layati nubayun layati muna bayyana ayoyi liƙaumin ya alamu ga mutanen da suke da sani da mutanen da suke za su lura da ayoyin har su gano me ake faɗa su yi imani wa inna ka so وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون wayan naka su idan suka warware na karo aimanin suka war- warware yarjejeniyar da take tsakaninku da su da rantsarantsan da suka yi cewa za su ka a yarjejeniyar a suka warware aimanin mawasiƙan rantsarantsansu da a amincin da suka bayar a kai min ba dadin bayan ko sun yi alkawari gare ku waɗannu fi dinikun suka dawo suna suka a cikin addini suka dawo suna suka a cikin addinin ku faƙatilu abu ya zama suna aibata addininku faƙatilu aimatar kubri ku yaƙi shagabannin kafirci su dinan shagabanni ne na kafirci shi yasa ba abin da zai maganin su illa su ga an yaƙe su ru'asa ahu shagabanninsa fi war'u zahiri mauri almumari inda za a ce faƙatiluhum za ka ce faƙatilu aimatar kubri dan an nuna cewa su dinnan kan gaba ne a wajen kafirci innahum haƙiƙa su la aymana lahum ba wani alkawari gare su la lahum yantahu wa fi qira'atin bil kasri wata qira'a la imana lahum ba imani gare su ko dai su sa hannu anil kufri daga kafirci ta yi wannan yakin da kuka yi musu ya zama sababin barin nasu ga kafirci
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ala tuqatiluna qauman yanzu me zai hana me zai hana kuna musulmi a ce ku yaƙi mutane na kasu aimanan da suka warware rantsa-rantsansu ko a hudun alkawuran da suka yi muku wahamu bi irajin rasuli suka yi nufin su ga sun fidda manzo min makata daga makka da ma ta shawaro fi yayin da suka yi shawara a cikin a makkan fidarin nadwati a gidan da suke taruwa sun yi shawara a kan su fidda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahun bada uku mu awwala mara gashi kuma su ne an suka fara hakke muku da yaki to wanda ya hakke ma da yaki har ma ka tsaya kana wani inda inda me ya abin yi ai kai ma ka fada masa da yaki a kai ma ka fada masa da yaki ko ba komai ka tsare mutuncinka amma matuƙar za a fada ma da yaki ka tsaya ai shi kenan kowa ya ga lagonka kowa ma sai iya fada ma min makata wan ba da hukuma wala marra har suka ta nuhu za inda suke aki ba nuhu za hula fa ku abokan ku ma bani bakirin tare da banu bakar fa ma amna uku an tuka su me zai hana ku yage su me zai hana ku yage su wato ina maka tasala alal ihraj abin da yasa aka takaita akan magana fidda manzo ma annahu waqa minhum mulhamu bil qatl tare su asubutan makka an samu nufin kashe manzo daga gare su wala mu bil ihraj da kuma nufin cewa su daure shi kuma domin gurbin fitarwar to wato ya bayyana dalilin fitarwar ya bayyana a gurbin haka shi yasa aka faɗi fitar da manzan ba a faɗi sauran abubuwan da suka yi niyayi ba kamar kisa kamar ɗaurewa menene asarul ihraji shine fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa daga makka da yaddar ubangiji ba wai ya fito bane dan yana jin tsoron wannan ne yasa ya zo a hadisi Allah ina roƙonka irin yadda ka fidda ni daga garin da ya fi kowane gari soyuwa zuwa gare ka Allah tun da ka fidda ni daga garin da ka fi so fa'askinni ko ilayya ka fita ni daga garin da na fi so ka fita ni daga garin da ya fi kowane gari soyuwa zuwa gare ni fa'askinni ina roƙonka Allah ka zaunar da ni fi abil biladi ilayka a cikin mafi soyuwa garuruwa zuwa gare ka sai ko aka zaunar da shi a Madina ashe Madina ta fi kowane gari kenan soyuwa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a sun shawara da nadwaci takaddama ya gabata gare mu annaha makanu istima'il qaumi lil mushawarati wal hadith cewa darun nadwati anan ne mutan maka sukan hadu dan yin shawara ko hira walbani laha usayu usayu shine farkon wanda ya gina darun nadwati wa qadu rasul lana fi masjidi fa fi maqamil hanafi a yanzu kamar shekara 200 da suka huce sawi yake cewa an shigar da ita a masallaci darun nadwati ta shiga cikin harami shi yasa tana gurin da aka yi gurin tsayuwar limamin hanafiyawa da can a zamanin sawi a masallaci akwai gurin tsayuwar limamai ha uku akwai na hanafiyawa akwai na halikawa akwai na shafiyawa wanda in wannan ya salla sai wannan ya salla sai wannan ya salla amma da na su hana bilawan wato ya zama makamin guda hudu ne kowanne sai ya salla da masu binsa kowanne sai ya salla da masu binsa abin ya dore har zuwa bayyanar sa'udiyawa su suka mai da limamin ya koma guda daya ya su suka mai da limamin ya koma guda daya to a wato tun shekara wajen 200 da wani abu shi sawi yake wannan magana sawi mai wannan littafin yau fatinsa da mutuwarsa ya kai 200 ba kudu shekaru 200 ba kudu kenan da wafatinsa don ya mutu 241 ko 241 ya riga shi abulai yan fodiyo fati da shekaru hudu to a ta shonin yanzu tsoron su kuke ji yanzu tsoron a wamba da hukum alali sun ka fari ku da yaƙi a wala marra farkon marra ya suka ta luhu za ta fara fa'a kuma a bani bakari inda suka yaƙi banu za a abokan ku tare da banu bakar bani bakarin fa ma amnakum an tuqatilu me zai hana ku yake su a tashi wannan tsoron su kuke ji wallahi ku an tasho Allah shi ya fitancanta a ce kun ji tsoron sa fitar ki kidalin ku kiyaye azabar da zai muku in kun bar yaƙar kafirai in kuntum mu'minin matukar ku mu'minai ne qatiluhum قاتلوهم Mm.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين Mm. ويصيب كارثة ويصيب غيظ قلوبهم ويذهب بيض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم katilu ubangiji ya ce ku yaƙe su yi azibumullahu bi aidikum Allah iya musu azaba bi katlihim ta fuskar kashe su a hannun Allah ya kaddara ku kashe su an gama su da azaba kenan a hannu wayu khuzihim Allah ya kunyatar da su wayu zillahum zai kaskantar da su bil asr wal qahari da kama su da kuma rinjaye a kansu wayan surkum alai zai taimake ku a kansu zai taimake ku a kansu Allah ɗi ya muku alkawarin wannan wai shi sudura qaumin mu'mini Allah ya warkar da abin da yake damun wasu jama'a mummunai a zukatansu ne daga irin yadda su mutanen domin a sura da ta kare an mana bayani kullum lazina kafaru in yanta huyu kufar lahun makasala kafiri yana tuba to an yi yanke an samu gamuwar malamai gaba ɗaya akan cewa za a karɓi tuban nasa a matuƙar da ya tuba wai su ga zaune wasu lalama shabil jo ilil islami ta fuska su dawo ga musulunci ka abin suyana kama abin suyana ne harbi wanda ya dawo musulunci wallahu alimun hakim ubangiji masani ne da halitta ta sa gwani ne a cikin duk abin da yake tsarawa ga halitta duk abin da Allah ya tsara ga halitta akwai hikima babba a cikin wannan tsarin na Allah subhanahu wata'ala amma أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون an hasitu yi ma'ana mutul inkari yanzu zatanku an tutura ku ya- za a kyale ku don kawai ku ce ku musulmi ne sai kuma a kyale ku ba wani abu da za a saukan muku wanda zai sa a gwada a ga musuluncin da kuke faɗa da baka ha- ga- gaskiya ne har zuci har zuci ku mummune ne a a ba makawa sai an jarrabe ku bawa dan kawai ya ce shi musulmi ne ko ya ce shi mummune ne ba kyale shi za a yi ba shi kenan kuma ya samu duk abin da ake samu a musulunci ina ai sai an jarrabe shi an ga ya aiki aikin musulunci yanda Allah yake faɗa asba na so an yi roko an ya qulu amanna hum la yaftanu mutane dauka suke kawai dan sun ce su mummune ne sai kuma a kyale su a a ai sai an gwada an gani imanin nasu da gaske ne ko ko dai fada suke yi Eh, a wala nablu wannakum hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin wa nablu ahbarakum musulmi dole za a gwada ku a dawar imanin da kuka yi sai an tabbatar da wanda an ware wanda suka tsaya suka yi yaki don taimakawa addinin Allah a cikin ku a nuna wanda suka yi juriya a wajen tsayawa da lamarin Allah da wanda su suna cewa su mamune ne amma ana taba su ko kaka kuma sai su juya da baya wa min nasu man yaqulu amanna billahi fa iza unzi billahi fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah ana zama ci mutane wanda zai bude baki ya ce ya yi imani amma da ya fara ganin wani ja yanzu nan sai kuma ya ringa komawa baya daga imanin nasa ga irin wannan eh, fito da abin da zai sha a- a juwuyar yana fito da shi fili ya bayyana cewa imanin nasa iyakarsa a baka shi yasa ba da za a yi a kyale ku don kawai kun ce ku mummune ne wannan ma ya alamin lahu matukar dai allah bai bayyana ba ilma zuhuri ilmi sani na fili ya bayyana a fili allazi na jahadu minkum wanda suka tsaya suke kokari a cikin ku suke yaki don taimakawa addinin Allah bi ikhlasin da tsarkakewa sun yi ba ba dan kome ba sai dan duban Allah wala mai taizo min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija ba su riki wasu abokai ba da za su dinga wasu kulle kulle da su ba a- wanda suke na Allah ba ba wannan zan Allah ba ba sauran mummune ba a sai wanda suke haka su ne aka tabbatar da cewa su mummune ne na hakika wanda yake basirki wasu da za su yi abuta da su ba in ba wanda Allah ya ce musu su yi abuta da su ba wasu rike wasu da za su yi abuta da su ba in ba wanda manzo ya ce su yi abuta da su ba aka na masu rike wasu wani mummune a matsayin aboki ba a'a duk yadda lamari ya kai su mummune ne kuma sun nuna mummuni ne nasu walidatan ma'anarsa bidanatan wanda za a dinga boye asiri da ciwo auliya wanda suke majibinta lamura min aluluji wa hudu an dauko shi ne daga wuluju walaja wuluja walaja yaliju walaja yaliju ake cewa ko a ya shiga yana shiga to kuma ana so ya ta'adda sai a ce aulaja yuliju ko aulada yuliju daga gare shi ne tulijul laila fin nahari ko yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa alimu bi zati sudur to a abinda ake nufi kun dauka ne za a baku ba tare da yaki ba da zarar kun buɗe baki kun ce kun ba da gaskiya a bari ubangiji balli yuzhirul mujahida minku ya kaddara duk wannan ya same ku dan a bayyana mai kokari mai tsayawa ya yaki dan tafarkin Allah a cikin ku wal ihlasa min gari wal iya ya bayyana ma abucin ihlasi daga gare ya wato daga waninsa ya zama ba ku riƙa ba a cikin Allah da manzansa ko mummune wani abu tudi hilunahu da za ku ringa shigar da shi a cikin zukatanku in ba san Allah ba da san manzan Allah da san mummune matukar ku ba a gwada ku an tabbatar da kun yi haka ba to ai don kuna cewa ku mummune ne ba kyale ku za a yi ba inda a wata ayar Allah yake faɗa أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين mutane kawai ɗauka suke dan sun ce su mummune ne sai kuma a zira musu ido a ba zira musu ido za a yi ba ai dole sai an gwada an gani wanda ya da'awar imani sai an ga ɗorewarsa akan imanin wanda ya tabbatar da cewa da ya faɗa a baki shi mummuni ne to magana ta je har zuciyarsa wanda kuma ya dawar imani amma da ganin wani abu nan da nan kuma ya ja baya daga imanin shi kuma ya nuna ai da mun ba mummunin ne na hakika ba munafiki ne munafinci yake da yake cewa shi mummuni ne alhali ubangiji bai bayyana wanda suke kokari ba a cikin ku ba su riki wani masoya ba daban ba mummune ba ai walam min sirrul mulisun mawsuhun mazkur min gari wallahu habiru ubangiji masani ne bima ta'amalu da duk abin da kuke aikatawa da abin da kuke aikatawa Allah yana sanar da shi
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ma kana da mushriki na an yi maru masajidal ba abu ne wanda zai yi ga wanda suke kafirai a ce sun raya masallatan Allah raya masallaci ba abu ne wanda zai zo daga kafiri bil ifradi akwai kira'ar masjidan lahi wal jam'i akwai kira'ar masajidan lahi masallatai na Allah dukkanin kirarin guda biyu dai sab'iyye ne sab'iyye ne biduhulihi da shiga masallaci mai alfarma wal qurudi da zama a ciki kafiri ba shi da wannan ba shi da wannan dama sababin saukar wannan ayar da ayar da za ta zo daga baya ita ce inna ma ya amuru masajidan lahi cewa wasu jama'a daga manyan ƙurai shawa an kama su ranar yakin bada sai da na abbas amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda aka kama sai wasu jama'a daga sabon manzo suka fuskanci waɗannan kafiran da aka kama yu'ayyiruna bi shirki suna aibata su da cewa me za a yi da su su da suke tare da wani da Allah sai na Ali da Abi Talib ya haɗu yana yin kurus ga kanin mahaifinsa shine sayyidina abbas da cewa yanzu shi yana babba amma ya fito yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah nan dan dan uwansa ne dan dan uwansa ne amma ya ce zai fito wakati ya tare mai yanke zumunci ya fito ya kasa ya yi daidai sai abbas sai ce wai ni me yasa ko in kun tashi laifin mu kawai kuke faɗa amma kyawawan ayyukan mu sai ku ringa koyewa ku ki faɗa sai aka ce da abbas au kuna da wasu kyawawan ayyuka ne ya ce kwarai kuwa ai ma mun fi ku muna raya masallaci mai alfarma muna tsare kaba muna gadin kaba ai mune mata hidima hajja muna sha koran skill hajija muna sayar da alhazazai wanda suka zo aikin haji muna shayar da su wani fukul amiya muna kwance wanda abokan gaba suka kama wanda abokan gaba suka kama sai mun tabbatar mun kwanto shi wanda haka din faru kifaya ne daman a cikin musulunci idan kafirai suka kama wani musulmi to wajibi ne a tabbatar an fanso musulmin nan an raba shi daga hannun kafiran in ba a yi haka ba duk musulmi sun yi tarayya a cikin zunubi duk musulmi sun yi tarayya a cikin zunubi to a ula'ika masu wannan sifar habita ta amalu ayyukansu ta ɓaci baɗala ta ɓaci li'adam shari'a dan an rasa sharaɗin ta meye sharaɗin nata shine imani ba da gaskiya da Allah da ba da gaskiya da manzo ba da gaskiya da littafin Allah ba da gaskiya da duk abin da aka ce wajibi ne ma a ba da gaskiya da shi sai an yi haka aikin zai karba zai karbu yanda amridi yake faɗa na zuwa ga da alibihil islamu falfuru'u tasihu ha bidunihi mamnu'u abin da yake sharadi na karba duk wani aiki ko duk wata ibada shine musulunci duk wata ibada da bawa zai ko duk wani aiki da zai yi na reshe a ce za a inganta wannan aikin ba ta ko a inganta wannan ibadar matukar ba imani to wannan ba zai yi ba ba zai yi ba wafi ulaka bi tamalu ne adam shirda fi naru mahalidun su masu dawwama ne a cikin wuta su dinnan za su dawwama a cikin wuta to wato can aka ce kila da aka ce shahidi na lafsu bil kubri al muradu bihi abinda ake nufi da wannan as-sujud lil asnami sujada da suke ga gumaka domin kafirin ƙwarai shawa sun kasance sun kafa gumakansu a wajen ɗaki mai alfarma nan ga shika-shikai sun kasance suna dawafi da ka'aba suna tsirara duk sanda suka yi dawafi daya duk sanda suka yi kewayo daya sai su sujada ga gumakan nan nasu ya zama ba abin da suka kara da haka sai ko kara nesa da Allah ya zama haka din ta kara musu nesa ne da Allah tabaraka ta'ala a wafin naro malidun su masu dawoma ne a cikin wuta إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله داهل به masu raya masallatan Allah su ne waɗanda yake sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa biljami nan masajida an gama akan cewa haka ake karantawa a nan ba wanda ya karanta masjida ba kamar wancan mane da akwai wanda suka karanta an yi amuru masjidan lahi ba nan a yi amuru inda ma ya amuru masajidan lahi bittifaki saba da gamuwar baki ɗaya makarantar nan bakwai wa imaratu ha raya masallaci ta kunu bi bina'iya na kasancewa da gina masallatan minal malil halali in za a gina masallacin kuma a tabbatar an gina ne da dukiya wadda take halal ba a ce za a gina masallaci da dukiyar haram ba in yanzu so da aka samu asirin wannan sai mutum ya cuci jama'a ya tara dukiya ya ce to bara yanda zai yi ya gyara lamarin bara zuwa gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya yi kaza a cikin dukiya ai wai ya rage ina ba abin da ya rage ba abin da ya rage in za a gyara raya masallaci a raya shi da dukiya ta halal in za a raya makaranta ko za a gina makaranta a gina ta da dukiya wadda take ta halar wasalat fiya da yin sallah a ciki wagari zalika da wani wannan da wani wannan kamar kokarin tsaftace ta a ringa kokarin tsaftace masallatai ba daidai bane a ce masallaci a bashi da yana ko a bashi da kura ko a bashi kasan shimfidin duk kura a rasa wanda zai iya daukewa a ce a share kafin a ma dawo da shimfidin to wannan duk ba ba daidai bane ai alama ce ta cewa ba a dau masallaci da girman da Allah ya bashi ba Allah subhanahu wataala ya faɗa masallatan nan nasa ne وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا anan kuma ya faɗa cewa ga matsayin wanda suke raya masallaci ga matsayin wanda suke raya masallacin to wa ina ma masajid lahi dare mai raya masallatan Allah wato wanda aka ce raya ta din yana kasancewa da abin da aka ambata na daga yin wannan a ciki to kula kuma da tsartace ta da koyarwa a cikinta ba inda ya fi dacewa a ce inda da nutsuwa ana karɓar ilimi irin masallatai illa iyaka a yi ilimin wanda zai amfani al'umma masu zuwa sallah wajen ba ce yadda ake so da yawa yadda muke so da yawa sai a ɗau al'umma a kai su wani ilimi can wanda da Allah ya sha kansu ga ilimin da suka fi bukata ba su sani ba amma dauke su an kai su can wai dan a nuna an iya kaga wannan ba wata hikima a cikin ana yin ilimi ne ana ba da ilimi ne dan ya zama ya amfani wanda aka baiwa to ka ba ilimi wanda wato ya ilimin da aka bashi ya fi karfinsa bai san sunnonin sallah ba ko bai sanya zai ba idan rafkanuwa ta afku gare shi a sallah amma a ce za a tsaya koyar da shi usulul fiqh kaga wannan dauko abin da yake yafi karfin sa a koyar da shi abin da zai iya bukata gare shi usulul fiqh yana da muhimmanci kwarai malamai suna faɗa wanda yake jahilin usulul fiqh to jahili ne a malamai jahili ne a malamai tayi a wajen jama'a yana suna ganin sa malami amma tayu akwai abin da ya fi shi muhimmanci wajen a koyar ga waɗanda suke ammawa ya za koyaushe za a koyar a masallacin a ringa duban abin da ya fi dacewa kuma a kauce daga duk abin da zai jawo saɓani tsakanin musulmi ba daidai ba ne kamar da masallacin naku na suwa na kawai saboda kana taba wasu janibai a'a a koyar da abin da zai fi haɗa kan musulmi yadda ake bukata kenan ya zama musulmi ko ina ma zai iya shiga ya sallah ba tare da an taba shi ba ba tare da an yi masa abin da zai zauta ba wanda yake sun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira suke raya masallatan Allah sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da ranar lahira waƙa masalata masu tsaye da sallah wanda suke bai da sallah an faɗa koyaushe in an magana tsaye da sallah ana nufin a yi ta ta cika sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da ladubanta tare da hushuyi a ciki domin irin wannan sallah ce in an yi ta aka ce ana gamawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ita jiki a mai da ita gargashin al'arshi ta ta sallah wanda duk sallar nan da sallar za ta yi za a rubuta wa mai sallar ne na asali wanda ya sallar shi za a rubuta masa ladan duk wannan sallar wanda wannan wanda ake kaiwa ginin al'arshin inuwa al'arshi tana sallah har zuwa ranar alkiyama sai an zo tsayuwa alkiyama sannan ne take tsaye ake dakatar da ita wa atar zakata wanda yake ya ba da zakka ya ba da zakka walam ya hasha illallah bai ji tsoron kowa ba in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ahadan bai ji tsoron kowa ba in ba Allah ba fasa ulaika an yakunu minal mutadin abu ne a kusa a ce wa'annan sun zamo daga wa'anda suke shiryayyu abu ne a kusa a ce wa'annan sun zamo daga shiryayyu ai an yi husharu fi zumratin a tashe su a cikin kungiyar ko a cikin jama'ar wa'anda suke shiryayyu a tashe su a ciki yau malkiyamati a ranar alkiyama Eh, Allah ya tashe ma cikin jama'ar shiryayyun Allah a ai za ta yanke sallar ai da jasa ta taba ta tana sallah an faɗa cewa mai sallah idan najasa ta taba ai sallarsa ta ɓaci yau cewa mai shayarwa ce aka ba wai hanzari bane a wato abinda ake bukata ta kokari ta saba wa yaron yadda za ta ringa ajiye shi ta iya ajiye shi in za ta yi sallah Mm, dan ta ringa samun sallah da nutsuwa iyaka sallar in ya so kuma a sallar sai ta san yadda za ta yi ta takaita kar ta yi doguwa domin har ta yi ta gama da ta fuskanci kula da yaron Mm. ya yi duk da haka ba tana dauke da shi ba ai mutum ya dauru na jasa da sallarsa ta baci ba ka gabin da malikawa suka faɗa ba ko da a gefen rumfa ne ya zamo shi wajen ɗagawa yana ɗagawa da tantin rumfar sai ya zamo sallarsa ta baci inda ya zama a gefen tantin yake saboda kamar ya ɗaga na jasa ne ko wanda ya ɗau na jasa ko yana sallah ai ba shi da sallah to
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يتي أجعلتم سقاية الحاج yanzu sai ku sanya shayar da alhazai ku ɗauka matsayin shayar da alhazai wai marasul masjidil harami da raya masallaci mai alfarma ai ahala zalika yanzu sai ku ɗauka wa'anda su abinda suke shine shayar da alhazai da kuma raya masallaci mai alfarma ku ce za ku ɗauke su kamar amana billahi wai suna da matsayi ɗaya ku ringa ɗauka cewa suna da matsayi ɗaya da wanda yake ya yi imani da Allah wal yawmi lahiri ya yi imani da ranar lahira wa jahada fi sabilillah kuma ya tsaya ya yi yaki dan taimakawa addinin Allah sai a ce wayannan din sun zama ɗaya ina ai ba za su zama ɗaya ba la sauna inda Allah ba za ta taɓa zama daidai ba wajen Allah filfari a wajen fifiko raddun alal abbas wa gairi wannan raddi ne akan sayyidina abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da waninsa kama ya ce lil mufassiri kama yadda zai zo nan gaba ga mai tafsirin mu jalaluddin sudi yadda suke alfahari da wannan suke cewa wai wannan ɗaukaka ce la yura ha da ba a kwaikwata ta mabni ne lil mafuli ce kuma gashi murari shine wa jalhu min murari'in munfatiha ka yanta hilma kunu fihi yuntaha ko la yuraha da ba za a kama da ita ba ba wata daraja da ta kama da ita su a ganin su a sikaya ya asali fil mausimi shine gurin da ake ajiye abin sha in an yi taro gurin da ake ajiye abin sha a wajen taro shi ake kira sikayatu sun kasance suna tsuna zabibi fi mai zamzam a ruwan zamzam su dinga ba mutane suna sha wakacin da ake hajji ayyukan hajji a to me sai ka san ɗaya zama na sunan labarin kanan ko wanda yake aikata hakan shine abbasu a zamanin jahiliya yin wannan aiki na shayar da alhazai ya dore tare da shi a bayan zuwan musulunci shi yasa aiki ne da iyalin gidan abbas ne suke jibinta har abada har yau dinnan su ke kula da zamzam su suke kula da wannan abin da ya shafi wannan abbasiyuna daga ana faɗa cewa abbasiyuna abbasawa da ta tabbata ga Allah abbasar abada ba da za su daidaita wajen Allah farle a fifiku kuma aka ce ai koda daga baya abdullahi mubarak ya yake shi malami ne ga ibada ga yaƙi kuma duk shekara sai ya je yaƙi shi ne yana wajen yaƙi wato shi allah ya hore masa yana da himma kwarai ga shi kuma da kuɗi mai kuɗi ne ga himma sosai yana yana da kuɗi na gani na fada domin duk ɗalibansa shi yake ɗaukan nauyinsu shi yake ɗaukan nauyinsu kuma a kwana karatu da rana kuma a tafi musu ayyukan ko wajen yakin a wajen yakin ma a je wajen yakin da rana da daddare kuma duk wanda suke tare da shi ɗalibai a zauna a yi karatu yana kula da su shine yake fada yake cewa da furail ibn iyari wanda shi furail ibn iyari yana makka yana ta ibada ibada kawai yasa a gaba ya rubuta masa baitoci yake cewa ya abid al-haramaini law absartana la arabta annaka bil ibadati tal'abu kai mai da kana ibada a haramain da a ce ka gan mu da ka tabbatar kai wasa kake da ibada ai ibada da muke ita ce ibada ka zo ka tari kafiri kai daidai da shi ai ita ce babban ibada in ba an maganin kafirin ba sai zamo zaman da kake a maka ma ya nemi ya gagare ka ya biyo ka han maka a duk inda kake zai zama ibadar ta gagara kamar yadda yanzu ake gani da yawa wanda da yawa daga ciki ai duk asali kulle-kulle ne daga wajen kafirai ya zama aka sa wanda suke ake ganin musulmi ne naku ne amma kuna cikin ibada su zo su muku da hankali ibada ta zama tana nema ta gagara zai sa mame maganin wannan a tsaya musulunci ya karfi daga bayan kafirai to shine musuluncin za a yi maganin duk irin wannan ya abidal haramain law absartana la alimta annaka ko la arabta annaka bil ibadati tal abu ba da za su daidaito wajen Allah a wajen fifiku wallahu wato ayil uhrawi ayil fifiko na lahira lana farla alif sigati wal imarati dunawi domin fifikon da su masu kula da shayar da alhazan suke da shi ko na masu cewa suna raya masallaci mai alfarma na duniya ne a duniya ne suke tunƙaho da shi amma a wajen allah ai wa'yancan wanda suka yi imanin nan da allah da ranar lahira kuma suka za suka yi yaƙi don taimakawa addinin allah ai matsayin su wa'yannan ba su isa suka yi ba wallahu la yadil qawma zalimin wato wannan yana daga tsari na qur'ani tsari na allah subhanahu wataala komai a bashi matsayinsa a can a baya ayar da ta gabata ta yi bayani akan farlar raya masallaci tsayawa a raya masallatan nan abu ne muhimmi a musulunci to amma shi din ma duk da muhimmancinsa akwai abin da yake gaba da shi shine a tsaya a yaƙi don a taimakawa addinin allah sai zama a wannan aya kuma aka nuna cewa ai ina ai maganar raya masallacin can an faɗa inda ma ya amuru masajid Allah mana mana bila lam la yare wa kam salatu ta zakata wa lam yasha illa Allah fa sai fa sai ulaika an yakunu min al mutadin amma nan sai aka ce to ai ga abin da ya gaba da shi shine gaba da gabanta duk yanda daukakar mai raya masallaci take bai kai kaman mai yaki dan taimakawa addinin Allah ba wanda ya tsaya yaki dan taimakawa addinin Allah sai zamo gaba yake kenan kuma malamai daga baya suka ce wannan yasa aka san mai tsayawa da ilimi ai shi ma ta wani wajen wani yakin yake a tafarkin Allah shi yasa aka ce to tsayawa da ilimin ai dalibta a ilimi ko a tsaya koyar da ilimi ya fi ga wanda yake ya cancanci yin hakan fiye da a ce ya tsaya yin sallar nafulfili ko ya tsaya wani abu na nafula jalaluddin suyudi yake fada a kaukabu sadi wal ilmu khairun min salatin nafila ka gargadar lahu bi rizqin kafila wal ilmu khairun min salatin nafila a tsaya ilimi ai yafi daga mai da hankali ga sallar na